ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد إنقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشرين دأكو قوة بيو وتنسفر hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na da shekara 1444 wanda ya zo daidai da ashirin ga watan tara a gregorian kalanda 2022 wannan shine kasa ɗinmu na 72 daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin alwajiz fi fiqihi sunnati wal kitabil aziz na doktor al'allama abdul azim albadawi allahu yarhamuhu a idan jama'ar musulmi ba su manta ba mun kammala ma yubahu fi'iluhu fi sala wato abubuwan da suka halatta mutum in ya aikata su ba sa bata mihi sallah ko ko da saura yauwa mun kammala su tun daga na farko a har zuwa na ƙarshe wanda abubuwa ne akalla malam ya lissafo guda goma sha ɗaya to kuma yau za mu tahi ma yubtilu salah abubuwan da su kuma in suka faru to kai tsaye suna ɓata wa mutum sallah jama'a kuna fahimtar maganar da ke ku akwai abubuwan da idan mutum ya yi su a sallah to zai iya ya gyara su kuma sallar ta ci gaba akwai kuma abubuwan da in sun faru to sallah ta riga da ta lalace dole sai dai a sake wata na fata ana fahimta idan ka je cikin ahalari za a ga yayi babuka guda biyu babin da ke magana akan sujudar qabli da ko babin da ke magana akan sujudar ba'adi to duk waɗannan abubuwan da ka gani a cikin waɗannan babukan idan sun faru ba sa ɓata sallah gaba ɗayanta na fata kuna fahimta shi yasa ma aka kawo kalar sujudar da za a yi a me a gyara wannan abu kuma sallar ta zama ta inganta ta tabbata ba sai an rushe ta ba to shi malam abdulazim a nan ba waɗannan zai kawo mana ba na fata kun gane shi zai kawo abubuwan da in sun faru to kawai haƙura za a yi da wannan sallar sallar ta wargaje ta lalace an gane maganar da kyau ko sallar ta wargaje ta lalace to shine muke so mu ji daga cikin waɗannan abubuwa ya abubuwan suke malam yake cewa ma yubtilu sala abubuwan da suke ɓata sallah na farko shine tayakkunul hadath mutum ne ya zo ya fara sallah sai kuma ya tabbatar ya kuma samu yaƙinin cewa hadathi ya same shi hadathi ya same shi misali yana cikin sallah sai ya samu tabbacin cewa ya fitar da iska sallah ta ɓaci ko bata ɓaci ba anan abin da ya kamata kawai shine a ga ya fita daga sahu ya yi waje domin sake alwala ya zo ya ci gaba da ne da wannan sallah din ko ya zo ya sake wannan sallah din to kaga wannan samun hadafi ya faru da mutum a halin yana sallah sallar ta ɓaci idan kuma mutum ya ci gaba da sallar bayan ya tabbata wannan hadafin ya same shi to malamai suka ce wannan ta iya ka iya saka shi ma ya kafirta domin mai ahalari ya ce wa man salla bi ghairi wudu'in amidan wanda ya salla ya tabbata ba shi da alwala da gangan kasan wasu suna da wannan ɗabi'a wai shi yana jin kunya ne ko nauyi yake ji ko kuma meye ne oho ya san alwalarsa ta warware amma sai ya ci gaba da sallah a haka to in ma dai kunya ne to za ta kai ka kunyar wutar jahannama ina fata an fahimci magana yes saboda ganganci ne da raina Allah da raina annabi da raina ibada da raina sallah mutum ya san hadisi ya same ki alwalar ta warware kuma ya ci gaba da me ya ci gaba da sallah ba daidai ba ne saboda haka in iska ta fita maka abinda bahaushe ke cewa tusa in har ta fita to kawai ka fita a sahu ka je ka sake menene alwala an gane ko to ballantana a ce kana sallah fitsari ya ɗugo ka tabbata fitsari ne fitsari ya zo maka to dama mun karanta a baya cewa manzo Allah ya ce la salata bi hadrati ta'am wala huwa yudafi'uhu al-akhbathani ba sallah idan abinci ya halarto haka kuma ba sallah ga wanda kazanta biyu ke ne ke tunkuɗo mishi shine bayan gari da fitsari to kaga in ka shiga kana jin ɗayan biyun nan kuma kana cikin sallar sai wani abu ya faru farko dai tukunna dama bai kamata ka shiga sallar kana jin waɗannan abubuwan ba dan za su haifar ma da rashin nutsuwa ita kuma nutsuwa ɗaya ne daga cikin rukunan sallah an gane magana to kaga gangancin farko shine ka shiga kana jin bayan gari ko ka shiga sallah kana jin fitsari to shikenan har abu ya kai matakin da ya fita to kaga sallah ta ɓaci Allah ya sauwake sai malam ya ce an abbad bin tamimin an ammihi أنه شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا كو حديثي دقى أباد أن تميم دقى ببنشي cewa babban nashi shaka ila rasulillah ya kai wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kuka cewa meye hukuncin da mutumin da arrajula mutumin da allazi yukhayyalu ilaihi wanda abin ke zuwa masa takhyil wato abin da ba ka da tabbacin ya faru ko bai faru ba ina fata an fahimta yukhayyalu ilaihim annaha tas'a kamar yadda Allah ya kawo dangane da saharatu fir'au lokacin da suka zo da waɗannan igiyoyi nasu ko sai gahi suna yi wa Musa alkawaiwainiya abinda bahaushe ke cewa alkawaiwainiya wato abu ne gashi kana ganin sa kaza alhalin ba haka bane ina fata an fahimta kana dai tunanin hakan ne alhalin ba haka ba to shine yake cewa mutumin da abu ya same shi kamar yana jin annahu ya ji da shai a fi sala yana jin kamar wani abu ya same shi a cikin sallah abin da ake nufi ko yake nufi da wannan shine mutum ne ya yi ruku'u sai ji alamun iska ta ne ta fita mishi ko ya yi sujuda sai ji kamar dai iska ta fita mishi faƙala sai annabi ya ce la yan fatilu kar ya yanke sallar kar ya bar sallar aula yan sarifu ko kuma kar ya fita daga sallah din yayi waje an gane hatta yasma'a sautan har sai ya ji karar fitar wannan iskar au ya ji da rihan ko kuma ya ji warin wannan iskar kaga wannan shine yake yanke shakku akan cewa lalle abin da yake zargi ya faru haka ne ko ba haka ba amma in dai ba ƙara ya ji ba kuma ba wari ya ji ba to annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana a wata ruwaya cewa akwai wani shaidanin aljani da yake samun wasu mutane wanda suna cikin sallah sai ya zo musu ya ce musu a hadafta ka yi hadafi annabi ya ce akwai wani shaidani kana cikin sallah sai ya zo ya ce ma hadasi ya same ka ma'ana kayi tusa ko fitsari ya fita maka ko kuma ya kayyala maka cewa alwalarka ta warware a wata ruwaya ma cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi idan wannan shaidanin ya zo ma da wannan ka ce masa ƙarya kake yi ka yi ƙarya ya kai shaidan ina fata an fahimta har wasu suke ganin wannan muga- mutum- magana mutum zai faɗe ta ne ƙarara har wasu su ji wanda wannan zai iya haifar da a ce to wani lafiya kuwa ana sallah kawai mu ji ka ce ƙarya ne ina fata an fahimta an gane a magana mafi inganci zai faɗa ne a cikin menene zuciyar shi cewa shaidan ƙarya kake ba wani abin da ya same ni ina fata an fahimta to shi ne to shi yake cewa har sai ya ji ƙara ko kuma ya ji warin fitar wannan abin sannan ne zai ainihin wato yanke sallah to sai wannan ya nuna mana ashe kenan samun tabbacin iska ta fita ko samun tabbacin alwala ta warware yana ɓata me kenan sallah in dai tabbas ya tabbata ka cire shakka cewa lalle abin da kake zargi ya faru to sallah ta ɓaci to shi irin wannan abin da zai faru da kai babu wani abin da za a yi ya maye gurbinsa sallar ta miƙe sai dai a je a sake alwala a sake sabuwar sallah kun gane magana da ke ku amma misali kana sallah gurin da zaka zauna kai tahiya sai ka miƙe ko ko gurin da zaka miƙe sai ka zauna kana tahiya kaga wannan zai gyaru a sallah ai ko a ci gaba to shi yasa muka ce yanzu zamu lissafa abubuwan da in sun faru sallar gaba ɗaya ta wargaje ne dole a sake sabuwa babu da maganar a a kawo wata sujuda ta gyara ta ina fata kun gane Allah ya shiryar da mu sai kuma abu na biyu tarku rukunin min al-arkani aw shartin min ash-shuruti amdan wa biduni udhrin a tarku rukunin mutum ya bar wani rukuni min al-arkani daga cikin rukunnan menene sallah aw shartin min shuruti ko wani sharadi daga cikin sharuɗan menene sallah amdan kuma ba wai mantawa yayi ba kaga kenan idan mantawa ne ana iya menene yanzu ruku'u rukuni ne daga cikin rukunnan sallah ko ba rukuni bane to amma in ba da gangan mutum ya manta shi ba ana iya gyarawa ko ba a gyarawa za a gyara amma idan da gangan da ganganci ka bashi ko to lalle sallah ta ɓaci haka sujuda rukuni ce ko ba rukuni ba rukuni ce in mutum ya- ya bar wata sujuda ko ba da gangan ba da mantuwa akwai yadda za a gyara ko babu akwai amma in da gangan ka bar sujudar haka kawai ka ce bari kai kwaya ɗaya ba za ka yi ta biyun ba haka kawai tsabar ka more kawai an gane maganar da kyau ko to shikenan sallah ta ɓaci lalle ka more amma kuma sallah ta ɓaci Allah ya shirye da mu to shine ya alƙaulin nabi sallallahu alaihi wasallam lil musii salatahu saboda abinda annabi ya faɗa wa wannan mutumin nan da ya ɓata sallar shi da ke ya bar rukuni ne ko ru- ko kuma wasu rukunai na sallar domin a cikin ruwayar an ce mutumin ya zo baya cika ruku'u baya cika menene sujjada kaga waɗannan kuma duka menene rukunai ne daga cikin rukunnan sallah don haka annabi da ya ga bai kawo wani rukuni yadda ya kamata ya kawo shi ba sai ya ce irji fa salli fa innaka lam tusalli ko ma ka je ka sake sallah sallar ka bata yi ba an gane ko wali amrihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a sannan kuma saboda umarnin da annabi Muhammad tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yayi liman ra'a fi zahari qadamaihi lum'a ga wanda ya ga lum'a a zahari qadamaihi karkashin tafin sawun shi na fata an fahimta ma'ana bayan tafin sawun shi kenan da hausa saboda barin lum'a ta same kan aka ce lum'a shine ka gama alwala sai kuma ta bayyana maka cewa ba- wani guri bai gama mai ba wankuwa ba ruwa bai taba shi ba to abin da ke kawo haka abin da ya sa ya zama dole sai ka sake alwala kuma sai ka sake menene sallah abin da ke kawo haka shine wato rashin tsayawa a yi abin cikin nutsuwa da kuma sanin ya kamata ko ba haka bane mutumin da duk zai tsaya ya nutsu ya yi alwala cikin nutsuwa da wahala a samu wani guri wanda ruwa bai mai ba bai taba ba saboda ya tsaya ya nutsu ya yi ta yadda ya kamata amma daga zarar za ka yi ta biri-biri da sauri-sauri babu lissafi babu nutsuwa to dole za ka bar wani menene wani guri to shi kuma barin wani guri a jikin gabar alwalar ruwa bai taba shi ba matukar ka zo har ka fara sallah to daga ka gane haka sallah ta me ta ɓaci saboda alwalar ba ta yi mai ba ba ta cika ba tunda alwala ba ta cika ba sallah ma ba za ta cika ba kuwa domin ma la yutimmul wajibu illa bihi wa huwa wajib malamai suka ce duk abin da wajibi bai cika sai da shi to shi ma wannan abin menene wajibi ne don haka sallah wajibi ce ko amma ba ta yiwuwa sai da mai alwala to alwala ta zama wajibi don haka in alwala ta ɓaci to sallah ta ɓaci jama'a kun fahimci magana da kyau ko so daga an samu matsala ka tabbatar cewa akwai wani guri wanda ruwa bai taba ba a guraben alwalarka kana da yaƙini ka gani tabbas haka ne to sallah ta ɓaci kawai dole ka zo ka sake alwala ka sake menene sabuwar sallah kun gane magana da kyau ko to shine yake cewa a kuma saboda umarnin annabi sallallahu alaihi wasallama liman ra'a fi zuhari qadamaihi ko qadamihi ga wanda ya gani a ƙarƙashin tafin diddigen sawunsa lum'atan ya ga lum'a an yi idal wudu a wasala annabi ya ce ka je ka sake alwala kuma ka sake menene sallah saboda wannan barin lum'a din wato wargaza alwala ne rashin alwala kuma wargaza sallah ne jama'a kuna fahimtar maganar da kyau ko so irin waɗannan abubuwan su babu wani abu da za a kawo wanda zai gyara abun a ce a ci gaba da sallar a haka daga ƙarhe a yi sujudar kabul ko ba a duba mu yawa kuna fahimta na su don haka dole a fita a sallar a je a sake alwala a dawo sannan sai a a ainihin wato dora a inda a zo a sake sallar sabuwa insha Allahu ta'ala ya tabbata a ruwaya ingantacciya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cewa wailul lil aqabi minan nari boni da azaba da wailun sun tabbata ga dugadugan da ba a wanke su da ruwa idan aka zo menene alwala na fata an fahimta idan mutum yana barin diddigensa bai wanke yadda ya kamata ba yana wanke irin yadda ya ga dama ko ya fita ko bai fita ba ko ruwa ya taba ko bai taba ba to wannan babu abin da ke kone shi sai wutar jahannama in ji annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama Allah ya shirye da mu abu na uku daga cikin abubuwan da in suka faru sai an sake sallah sabuwa shine al'aklu wa shurbu amdan al'aklu wa shurbu amdan wato ci ko sha da gangan a tsakiyar sallah ana tsakiyar sallah kana zaune kana tahiya sai ka ga liman ya abin da ya kace kai da wannan bata lokacin da ake barin dan jefa goro na mana kawai ka ɗauko goro ya ka jefa ka ce kafin limai ya sallame barin cinye wannan kenan ka cinye sallar ka an gane magana da kyau ku an ce ba fulatani ne ya haka ne ko dan barna ne ni ban san wanne ne guda daidai ba ma an duko fulatani ne ya haka ne ko ko dan barna ne ya haka dan barna ne ko ta an gane magana da kyau ko yawwa so ci ko sha a halin sallah yana bata sallah wannan dalilin yasa kuka ga malaman fiqh suka zafafa akan idan mutum ya ci abinci kuma zai zo zai shiga sallah sai ya kurkure menene bakin shi sosai suka ce domin idan wata tittika ko wata sauran abinci ya shaura a cikin bakin shi kuma ya zo ya shiga sallah sai ka san haka kawai in kai shiru da bakin kuma sai ka ji abin yana nema ya ne ya sauko kaga dole kai ɗayan biyu ne ko dai ka tofar da shi ko ka me ko ka haɗiye shi suka ce to in ka tofar da shi kayi magana a sallah Allah ji kan malaman mu na fiqh ya hada mu da su a jannatul firdaus suka ce domin tuf din nan da zaka yi ai ta'un ne da fa'un tuf ko kaga ya zama harafi ya zama wata kalma yauwa to malam yusuf yace in kai haka ba shi kaga ba kai wani harafi ba kawai har yanzu ne ya dan fito ya turo shi waje ka sa hannu haka ka dan share shi shikenan ko in kuma ka haɗe shi suka ce ka ci abinci a cikin sallah rigit gabt to kaga dole a ga fitowar malam yusuf din nan ba kawai ka dan zakulo shi da harshe sai ka dan turo shi ka sa yatsa sai ka share shi sai a ci gaba to suka ce wannan dalilin yasa ake so idan mutum ya zo zai shiga sallah ya zama dab da shiga sallarsa ya ci wani abu don haka akwai wani dan gari gari a gyada ne a aya ce shinkafa ne nama ne ko ma menene to ka kurkure bakinka sosai ka kurkure shi sosai ta yadda ba za ka zo kana sallah ka fara jin wani abu a cikin mai ba a cikin bakin ba magana ce gaskiya mai inganci ko mu ce mai karfi a tare da cewa dai ba wajibar magana ba ce amma dai tana da karfi a cikin abin da ya shafi kula da wannan ibada ta sallah ina fata ana fahimta Allah ya shirye da mu na'am ina baka da shan to kai maza ka dawo an gane magana da kyau ko dan haka قال ابن منذر الإمام ابن منذر يتي أجمع أهل العلم على أن من أكل أو شرب malamai sun haɗu aka ce ahlul ilmi ana nufin malamai duka sun haɗu ala anna man akala akan cewa duk wanda ya ci aw shariba ko ya sha fi salatil fardi a cikin sallan farilla amidan da gangan anna alaihi i'ada lallai sai ya sake sallah haka malamai suka haɗu in ji al'imamu ibn al-mundir an gane ko cewa mutumin da duk ya ci ko ya sha da gangan a halin ana sallah to lallai kuwa ya yanke wannan sallar ya zo ya ya sake ta kawai dai abin da bai yi ba alwalarsa ba ta ɓaci ba amma sallar kanta ne ta ɓaci wa kaza fi salati tatawwu inda al-jumhur to mafi yawancin malamai sun tafi akan idan sallar nafila ce ma ita ma ta ɓaci amma ita sallar nafila an samu wasu ɓangaren malamai da suke ganin cewa tunda nafila ce bata mai ba bata ɓaci ba an gane amma dai mafi yawancin malamai mafi rinjayen malamai sun tafi akan cewa ko da sallar nafila ce ita ma ta ɓaci li'anna ma abtal al-farda yubtul at-tatawwu domin dukkanin abin da yake ɓata ne farilla to yana bata menene nafila shi ita ma tunda dukkan su ibada ne kawai bambancin su wannan wajibi ce wannan kuma a nafila ce ko kuma mu ce tatawwu'i ne ina fata ana ganewa saboda haka magana mafi inganci dai cikin maganganu shine matukar dai an ci din ko an sha a farilla ko a nafila to lalle sallar ta ta ainihin wato baci ina fata an gane Allah shirye da mu abu na hudu alkalamu amdan li ghairi maslahati salah alkalamu amdan li ghairi maslahati salati yin magana da gangan ba tare da maslahar gyara sallar ba wato kenan idan akwai maslaha na a gyara sallar babu laifi idan mutum ya yi magana ko wani a makamancin haka an gane a cikin abubuwan da muka karanta cewa ba sa bata menene ma yubahu fi'luhu fi sala mun yi magana akan wasu taharrukat da mutum zai ne zai iya yi kuma ba su bata masa mai ba sallah ba an gane misali mutum ya yi tafiya ko ya ja baya ko ya gefen dama ko ya gefen ina hagu a ma sallama ka amsa ta hanyar miƙa mai hannu kaga wani abu zai faru na ɓarna misali a ce jinjiri zai fada ruwa ko rijiya ko zai je fusgo tukunyar ruwan zafi ka tafi da ka je ka ɗauke shi ko ka hana shi duka aka ce wannan ba mai amma a cikin mun tattauna yin ka yi magana mun tattauna mun kawo magana yin magana ba bu kawo ba malam bai kawo ba to menene yasa malam yace li gairi maslahatis salah wato ba tare da wata maslaha ta sallah ba to anan sai wasu malamai suka ce abin da yake nufi da alkalamu anan na maslahar sallah shine gyaran murya ko wani a makamancin haka wanda zai ankarar da wanda yake magana da kai cewa kana me kana sallah amma ba furuci da magana ko da na maslahar ne ba furuci mutum zai yi ba in kai furuci sallah ta ɓaci jama'a kun fahimci magana da kyau ko ko da a ce maslaha ce ake so a yi to kar ya wuce gyaran menene gyaran murya wasu suka ce a'a ana nufin waccar maganar da malaman fiqihu suka faɗa cewa tana iya ɓata sallah amma bil haƙiƙa tun da buƙata ce a cikin maslaha ce ta sallah bata batawa shine idan ka ji wani abu tuttukar wani abinci ya taho kan harshen ka ka ne ka tofar da shi kaga tofar wannan ai wani haruffa ne suka fita ko to amma bai bata mai ba sallah ba saboda maslahar sallah ce yasa kai haka ina fata kuna fahimta wallahu ta'ala a'lam an zaid bin arqama qala kunna natakallamu fi salah yukallimu ar-rajulu minna sahibahu wa huwa ila janbihi fi salah hatta nazalat wa qumu lillahi qanitin fa umirna bis sukuti wanuhina anil kalami daga zaidu dan arkam Allah ya hada mu da zaidu dan arkam a jannatul firdausi zaidu dan arkam yace kunna natakallamu fi salah da farkon lokacin da aka sauke sallah Allah ya halatta mana mu ta yin magana a cikin sallah yukallimu ar-rajulu minna sahibahu dayan mu zai magana da dan uwansa akan sahu wa huwa ila janbihi yana gefansa fi salati ana cikin sallah an gane an zo an kabbarta sallah ana sallah raka'a ta biyu ko ta uku sai wani ya shigo idan ya zo ya ya kabbarta sai ni a raka'a ta nawa ake ne ta ai Allah ya taimake ka ta uku ake akwai sauran guda ɗaya a gaba an gane magana da kyau ko ya halatta ya kace to masha Allah ya ci gaba da sallah da ya halatta an gane magana da kyau ko ko kuma ya zo masallaci sai ya ganka sai da ya kabbarta sallah za a tafi ruku sai ce a wani ɗazu na je gida kuma na duba baka na ahe masallaci ka to ce yi wallahi mun taho neman jami'i samun jami'i ka sa annabi ya ce samun jami'i akwai lada ana ruku'u kuma an gane magana da kyau ko ana ruku'u har ainihin wato a ɗago liman ya ɗago ka ce to mu bar wannan hira fa liman ya ɗago kar kuma ita liman ya tafi su duda ba riga muka abun nan ba na fata ana fahimtar magana so don haka da ya halatta ana cikin menene ana cikin sallah yukallimu ar-rajulu minna sahibahu da ɗayan mu yakan yi wa ɗayan su ɗaya magana ana cikin halin sallah hatta nazalat har wannan aya ta sauka cikin suratul baqara aya ta 238 an gane da Allah yake cewa humu lillahi qanitin farkon ayar Allah yake cewa hafizu ala salawati was salati wusta wa qumu lillahi qanitin Allah ya ce hafizu ala salawati ku kiyaye salloli gaba daya shine sayyidina Umar yake cewa faman hafizaha wa hafaza alaiha hafiza dinahu wanda duk ya kiyaye sallah ko ya kuma kula da ita akan lokacinta ta wannan ya kiyaye addininsa inna ahamma amri indakum as-salah sai na umar ya rubuta wa gwamnonin shi ya ce mafi muhimmancin abin da nake so ku kula min da shi a government house shine menene sallah kar ku yi wasa da sallah ku kira mutane zuwa sallah ku kula da sallah jama'a idan aka samu shugaba yana kula wa mutane sallah da lokacinta da yinta yadda ya kamata da taimakawa ma'abotanta da guraren yinta to wannan shugaba ne wanda yake da matukar albarka da alheri a cikin al'umma kuma a dalilin wannan aikin nasa Allah zai albarkaci al'ummar fiye da diyan da ake tsammani an gane magana da kyau ko Allah zai albarkaci wannan al'umma kwarai da gaske sallah fa saboda muhimmancinta Allah ya ce fa in khiftum farijalan aw rukbana fa idza amintum fadhkurullaha menene eh kama allamakum ma lam takunu ta'lamu Allah yake cewa fa in khiftum in kuna cikin tsoro da firgici farijalan to ku yi sallan nan a me eh da kuka shiru ko da kuna halin tafiya a me a kafa auru kubanan ko kuna halin haye ko a yaya ne ba a bar menene sallah fa'iza amintum Allah ya ce in kuka samu aminci kuma nutsuwa ta zo fazkurullaha to ku ambaci Allah ma'ana ku yi sallah a cikin masallaci a jam'i da ruku'u da sujuda cikakkiya wato in ana cikin tsoro ko an ana gudu to ana mai kuma sallah ita wannan sallah ba ruwanta da kallon alkibla ba ruwanta da ikama dama ikama ba wajibi ba ne ta da ikama ba da yanzu liman zai zo ya wuce gaba kawai sai ya ce wa mutane Allahu akbar ba a yi ikama ba sallah ta yi ko ba ta yi ba sallah ta yi a o ba ku yadda ba kenan a da da Allah Allah kara ma lafiya ka karama kalla kuna ka kokwanto kenan haka magana take jama'a ikama ba wajibi ba ne ba ta cikin rukunan sallah ma'ana ba ta cikin wajibannin sallah abubuwan da dole sai da su sannan amma kabbaran harama tana cikin wajibai dole sai da ita amma an so a yi ikamar ana bukata sunna ce mai karfi sosai amma da za ka zo ka sallar azahar kawai sai ka ce allahu akbar ka gama da ruku'u da sujuda har zuwa karshe raka'a hudu sallar ka ta yi ba wanda ya ce sallar ka ba ta yi ba rangadadau sallar ka ta yi ka ƙara jin magana da kyau haka magana take an gane magana da kyau ko yauwa amma dai an so a yi ana buƙatar a yi ana buƙatar a yi shi yasa za ga ko malaman fikihun sun zo suna kawo abubuwan da suke wajibi a sallah za ga ba sa kawo maganar ikama za ga ba sa kawo amma kuma akwai ta a cikin addinin ana buƙatar a yi ta jama'a kuna fahimta magana da kyau ko so saboda haka dai a takaice ana cikin tafiya ita sallar ba ruwanta da ikama kawai ka kalli gabar ka yi Allahu akbar in ma kallon gabar din ya gagara ko ina ne ka kalla ko ba haka bane domin Allah maɗaukakin sarki ya ce wali kulli wujihatin huwa liha to banda ita fa aina ma ya kuke magana kuskuskun ne eh fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah jazakumullahu khairan duk inda kuka fuskanta a nan ma akwai fuskarwa Allah jama'a kun gane magana da kyau ko so saboda haka a babu laifi don haka sai a yi takabbara kana lissafawa in ƙira'a ta samu a yi in ba ta samu ba a dinga kwatantawa ana kabbara ana ruku'u ana sujuda da dukkanin yanayin da kuka tsinci kanku Allah ya ce sai kun yi sallah ina fa in khiftum farijalan ana kan kafa ana gudu aw rukubanan ko kuna kan abun hawa duka Allah ya ce ayi sallah wannan sai yake nuna mana ayi sallah ba a bar wasa bace tunda ana cikin yanayin filin daga ma ba a batta ba kama mutum lafiyarsa garau ya ci fate-fate ya kai kau sai a yi sallah a masallacin unguwarsu har a yi assalamu alaikum wa rahmatullah bai ma san an yi ba ba ruwan shi wannan matsala ce annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya yi wa sahabbai wani darasi akan sallah mai burgewa annabi yake cewa yanzu da a ce akwai shi swimming pool a kofar gidan ɗayanku swimming pool wato gurin wanka irin na turawan nan ko da manya-manyan guraren hutawa mutum zai je ya yi nutso ya yi wanka in ruwan ya yi datti akwai gurin da zai zirare ta ƙasa ya bi lambatu ya fita a toshe gurin a sake canza sabon ruwa ya yi wanka a ce annabi ya ce inda a ce akwai kowanne kofar gidan ɗayan ku yana da wannan zai yi wanka akalla sau biyar a yini annabi ya ce kuna ga akwai wata sauran datti ko ƙazanta da zai saura a jikin shi eh babu kai to ba swimming pool ba a ce kullun za ka yi wanka da bokiti ɗaya da sabulu sau nawa sau biyar don Allah mutumin da zai yi wanka sau biyar in muka ɗauka a wuni awa nawa muke da shi a wuni goma sha biyu ko eh awa goma sha biyu muke da shi ko sha biyu in ka kasafta awa goma sha biyu sau biyar nawa zai zama awa nawa nawa kenan uku uku ko bai kai ma uku ukun ba yi ko uku ukun daidai dai uku uku yauwa awa biyu da minti da minti sha biyu to duk bayan awa biyu da minti sha biyu za ka yi ne za ka yi wanka duk bayan awa biyu da minti sha biyu za ka yi wanka ka ɗaure jikinka da sabulu don Allah a ƙarshen yini za a ji kana tsani akwai wata datti da za ta saura a jikinka in kai wata guda kana haka anya ba za ma ka canja ba kuwa ko ba haka bane jama'a to annabi ya ce kwatankwacin in dai kun yadda mutumin da zai dinga wanka sau biyar a yini ba wata ƙazanta da za ta zaura a jikinsa to haka duk mutumin da ke kiyaye wannan sallar guda biyar a yini babu wani zunubi da zai saura a tattare da shi in ji annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam a ce da ɗayan ku yana da swimming pool a kofar gidan shi kullum zai fito yi wanka ɗaya biyu uku a wuni har sau biyar in dai kun yadda babu wata da sa a jikinsa akan wannan kuma ba wani kazanta da za ta saura ko wata dauda to ku yarda duk mutumin da ke kiyaye sallah guda biyar babu wani zunubi kuma da zai saura a tattare da shi ga hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama da yake cewa akwai wasu abubuwa da tsakankaninsu suna kankare zunubai aljuma'atu ila aljumu'a daga juma'a zuwa juma'a duk zunubin da ya faru da kai daga waccar juma'a da ta wuce zuwa wacce za ta zo ji nan da kwana uku annabi ya ce an kankare ma na sai kanana ko yan kanana ko bala ya ce yan kanana aka kankare banda manya don mu dai annabi da ya zo cewa ya duka kawai zunubai ya ce bai ce kanana ba bai ce mai ba manya ba don haka mukaddara takadiruhu huwa cewa har da manyan insha Allah wannan magana da ka faɗa akwai magana a gurin malamai cewa ana nufin ƙanana ne amma akwai malaman da suke ganin cewa har da manya tun da annabi ta yi talakin magana kawai yayi bai bambance tsakanin manya yawwa an gane sai dai wasu na ɗauko watar aya in taji tanibu kaba'ira ma tun hauna anhu nukaffir ankum to ala ayi halin dai ana kankare wannan to aljuma'atu ila aljum'a al'umaratu ila al'umra daga umara zuwa umara daga hajji zuwa hajji ko to haka annabi ya ce tsakanin daga sallan azhar zuwa la'asar daga la'asar zuwa magariba daga magariba zuwa isha duka annabi ya ce suna kankara abin da ke tsakaninsu na menene na zunubai to kaga in mutum yana kiyayewa shikenan kai kullun dodar baka da matsala har zuwa kuma a ce Allah ya turo mala'ika ya dauke ka ana kana kula da waɗannan salloli a cikin jam'i daga an kwala kira a masallaci za a ganka ka zo da kai za a yi kaga har an shaidi mutum cewa matukar yana gari matukar yana anguwa matukar yana nan matukar lafiyarsa kalau da wahala a yi sallah kaga babu wani a masallaci ma dalla da irin waɗannan mutane ba karamin alheri bane ka kiyaye wannan jama'a kuna fahimtar magana da ke ku ka kiyaye wannan kar kai wasa da wannan alheri alheri ne ba ɗan kaɗan ba al'umma ta ba da shaida a kanka cewa matukar kana nan to da kai ake jam'i da kai ake sallah wannan ba ƙaramin alheri ba ne kuma mun ji cewa mafi daga cikin abin da za a binciki mutane a gobe kiyama annabi ya ce in aka binciki sallar ka aka samu ba ta da matsala sauran abubuwa duk ba za a bincike ka ba ba za a binciki sauran abubuwa ba domin akan wato ainihin wato a gadar jahannama akwai checking point an gane magana da kyau ko akwai checking point wato guraren bincike to na farko shine na sallah awalu ma yuhasabu bihi al-abdu min amalihi as-salah farkon abin da za a bincika cikin point na farko da mutum zai fara fuskanta a lahira shi ne cikin point na menene na sallah manzo Allah ya ce daga an bincika ta an samu ba matsala sai a ce wa mala'iku ku dage masa wannan sanduna duk ya wuce sauran duka su amana ko biyayyar iyaye duka sai a ɗage maka sauran waɗannan a ce ya wuce kawai amma daga an samu sallah ta samu matsala sai a ce sauran cikin point duk ku shirya muna gamawa in ya zo ku tsitsiye shi wannan munafikin tun da ya kagara kula da sallah to ba abin da zai kula da shi a addini akwai matsala jama'a ko babu saboda haka duk wasa wasa amma banda wasa da menene da sallah duk wasa-wasa banda wasa da sallah amma in larura ce wannan kuma a abdaruratu tubihul mahdurat Allah yana karɓar larura yana karɓar uzuri da sauransu rashin lafiya mantuwa bacci na fata ana fahimta wannan duka Allah na karɓa idan mutum ya Allah ya jarrabe shi da wannan amma da gangan mutum ya ƙi ba da muhimmanci wannan ibada to gaskiya abu ne wanda yana iya jawo masa tasgaro tsakaninsa da ubangiji kuma zai iya jawo matsala a wucewarsa a kan sirafi Allah ya sauwaƙi da haka yake cewa hafizu ala salawa ku kiyaye dangane da salloli kaga anan sai aka ce salawat a zahar la'asar magariba isha asuba duk ta shiga sallolin nafilfili da sallolin taɗawu'i duka da sallolin roƙon ruwa sallar kusufur kamari kusufi shamsi da dai shauran salloli duka duka sun shiga akan as-salawatu din nan da Allah ya ce ku kiyaye su sai Allah ya ce kuma was-salatil wusta da sallar tsakiya shine aka samu malamai suka tattaunawa akan wacce ce salatul wusta ma magana mafi inganci salatul wusta ita ce sallar la'asar ina fata an fahimta domin an samu hadisi wanda Imam al-Bukhari ya rawaito lokacin ghazwatu ahzab yakin khandaq annabi sallallahu alaihi wasallama ya taso yana tsine wa kafirai yace mala Allahu quburahum wa ajwafahum naran mana'una an salatul wusta sai yace salatul asr yace Allah ya la'ance su Allah ya cika rigunan su wuyan rigar su da kaburburan su da wutar jahannama yace fada da su ya sa mun shagaltu ba mu sami yin sallar la'asar ma'ana sallah mafificiya sallar tsakiya a jam'i ba sai annabi ya ce ita ce sallar la'asar kaga kenan duk wani sabani cewa sallar kaza ce sallar kaza ce annabi ya raba sabanin ko tunda ya faɗi wacce ce kuma shi yasa hadisai suka tabbata imamu maliku Allah ya masa rahama a ya rawaito a cikin muwadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa allazi tafutuhu salatul asri ka annama wutira ahaluhu wa malu mutumin da duk yake bari sallar la'asar ke kubuce masa a jam'i to kamar mutum ne ya fita ya bar gidansa da dukiyarsa da iyalansa ya dawo ya samu da dukiyar da iyalan komai ya kone ba abin da ya so da heri ga jikin shi in dai ka yadda ka yi asara to ba ta kai ɗaya bisa ɗarin asarar da kai na rasa sallar la'asar a me ba a jam'i ba jama'a akwai asara akan mutum ya fita ya dawo ya zo ya samu gidansa ko kudinsa motocinsa komai rigunansa na sakawa duk ya tara sto-sto ɗin abinci yana ganin zai iya shekara guda bai sayi abinci ba matansa 'ya'yansa har da jirajire komai ya ƙone abin da ya tsira da shi sai rigar jikinsa da dan sauran canjin aljihun shi jama'a mutum ya yi asara ko bai yi ba to annabi ya ce wannan asarar da kai ba ta kai ɗaya bisa ɗari rasa sallar la'asar a mai ba a jam'i ba akan lokacinta akan lokacinta allazi tafutuhu salatul asr shi yasa wani mutum ya dawo daga masallaci bayan la'asar sai sai na umar ya gan shi ya ce hala baka samu sallar la'asar akan lokaci a jam'i bai ce kwarai da kai sai ya ce faffafta kaya asara har imam maliku yake cewa yuqalu li shay'in wafa'un wa tatfiqun idan abu ya cika akan ce ya cika haka in ya zube ko ya samu tasgaro akan ce an yi asara ko ya zube ko wani makamancin haka wallahu ta'ala ala maganganu dangane da sallah maganganu ne wanda kullum muka samu gaba muna taba su saboda muhimmancin wannan ibada mai muhimmanci dan haka Allah yake cewa hafizu ala salawa ku kiyaye salloli a was salatul wusta da kuma sallah ta tsakiya wanda muka ji cewa ita ce la'asar sai Allah ya ce wa qumu lillahi qanitina ku tsayu ga Allah kuna masu kankan da kai to da wannan aya ta sauka sai ya zama ma'anar wa qumu lillahi qanitina ku tsayu ga Allah kuna masu kankan da kai shine a daina menene a sallah magana dama mun ji cewa ana magana ba sai ce fa umirna bis sukuti annabi sai fassara mana da wannan magana cewa ana nufin mu yi shiru mu daina magana a sallah fa umirna bis sukuti sai aka umarce mu da yin shiru wa nuhina anil kalam sai aka hana mu yin menene a yin magana an gane daga cikin abin da yake bata sallah na biyar abdahiku kyalkyala dariya a sallah ka san wani shaidan ya riga da ya dafe mu kyangyama shi shi komai dariya yake bashi akwai wani abokinmu bala mubara manu garba ko yau muka muka yi tadin nan da ke sai yayi dariya wani abokinsu ne suka je suka je kemis sayan magani da suka je saman kemis sayan magani sai ga yana ta dariya yana ta dariya yana ta dariya sai tambaye shi ni ne ne baka dariya ne sai ya ce wai warin maganin da yake ji a cikin kemis din ya bashi dariya dan Allah jama'a me abin dariya a cikin warin maganin cikin kemis kaga shi shi ya zama ma abin dariya na fata an fahimta wai warin maganin kemis din shi ya baki dariya kai Allah sauwaki to akwai wanda shedan ya riga da ya dafi makyange masu komai dariya yake basu kuma a kowanne hali ake ciki za su iya yin dariya zai iya yiwuwa mutum ya kwantsama hatsari jama'a yana kwance na murkususu shi kuma wannan murkususun ya bashi menene dariya kaga sakarai don Allah in ba sakarai ba kai da zaka yi mar addu'a wai wannan nuku-nukun da yake shi kuma dariya yake bashi to irin waɗannan mutanen wanda ba abin da ba sa wa dariya to wannan shashakai ne kuma shaidan ya dafi kansu ya rike makyange masu ya sa ka yi hankali ba komai ake wa dariya ba kuma idan ka tashi dariyar ka yi ta yar kaɗan ka tsume ka ci gaba da magana ya sa annabi an samu dariyarsa har ma za ka ji sahabbai suna rawaitowa cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yau ya yi dariya ya yi murmushi har sanda muƙamuƙinsa suka bi suka bayyana mafi yawancin dariyar manzan Allah menene murmushi ne murmushi kuma ya fito da yawa shine har bakin kai buɗu haƙwaranka su fita amma galibin murmushi ko baki baya buɗuwa balantana a kirkira dariya na fuska ce kawai take nunawa fuska ce take nunawa to mutumin da ya rike matsalar dariya wato abin da ya kai a dariya da abin da bai kai ba da abin da ya kamata da abin da bai kamata ba wani abin tausayi ne amma shi dariya yake bashi shi wani abin haushi ne abin amma kai haushin abin kake ji amma shi kuma abin wai dariya yake bashi ana samun irin wannan mutanen ko to irin wannan ne wallahi ko a cikin halin sallah in abin dariya ya faru sai ya kirkire da dariya ko da a cikin halin sallah saboda me saboda ya riga ya saba ya mai da komai abin dariya yasa a can Allah yake cewa fal yadhaku qalilan wal yabku kathira ku yi dariya da yawa akwai ranar yin kuka mai yawa kuwa an gane magana da kyau ko to saboda haka dariya tana daga cikin shi yasa a cikin ruwaya ingantacciya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya la'anci mutanen da su aikin su shine bawa mutane menene dariya akwai wanda zaka samu hassana a suka mai da abu su zo guri su ba da dariya a basu wani abu duk waɗannan yan wasan da suke yin wasa kaje an ce yan comedian shi dan comedy ne wato shi dan ba da dariya ne ko a ai shi shi a fim ma in ya fito shi bangaren ba da dariya yake fitowa akwai oh sarauta ma wawan sarki shi aikinsa shi ya zo ya ba wa sarki dariya gani wallahi tallahi duka haramun ne annabi ya hana jama'a ina fata an fahimta shi yasa za ka ji annabi idan gaba ta zo irin wannan ya ce mali walid duniya ni kuma ina ni ina duniya illa karakibin istazalla tahta shajari shajarati thumma raha fatarakaha in ba kamar mahayi yana cikin tafiya ya ji ya gaji ya sauke zango ko ya huta da ya huta sai ta ya ci gaba da tafiya to mutumin da ya ɗauki duniya a wannan yanayi to ba shi babu wani abin da zai shagaltar da shi ya zamanto shi ba shi da aiki sai dariya to abin da ya sa na kawo wannan saboda za ka ga wasu tsabar shagala ko da tsabar rafkana to sai ka ga a hatta a sallah a hatta a sallah suna menene kyalkyala dariya abinda ya kai na dariya da wanda bai kai ba sai ga suna dariya Allah ya sauwake to shine yake cewa wa naqala ibn al-munzir al-imam ibn al-munzir ya rawaito ko ya ciro magana al-ijma ala butlan salati bi dhahik in mutum ana cikin sallah ya kyal kyal kyal kyal to ya fita kawai sallar ta baci saboda akwai wasa da Allah a ce kana gaban shi amma kana kyalkyala menene dariya da rafkana da gafala da kuma wato sallama wa shaidan makyan jamarka ya zama in ma za ka yi dariya a wajen sallah to wala Allah zai zama da sauki dan a ce a cikin sallah kana me kana kyalkyala dariya an gane maganar da kyau ko to don haka al-Imam Ibn munzir ya nakalto ijma'in malamai akan duk mutumin da yake cikin sallah aka ga ya kyalkyale da dariya to shikenan wannan sallah ta ɓaci abu na shida wanda shine na ƙarshe shine mururul mar'ati al-baligha أو الحمار أو الكلب الأسود بين يدي المصلي دون منين مواضع سجوده كو موضع سجوده كو يوا آه أبن شدا شيني مرور المرأة البالغة wato wucewar mace wacce ta balaga to ku gane a nan idan an ce wacce ta balaga ba ana nufin sai a halin lokacin ma tana cikin jinin mai ba haila ba domin akwai wanda suke fassara wannan magana da cewa idan mace tana haila ta wuce ta gaban sallah ba haka ake nufi ba abin da ake nufi in dai ta balaga ta fara jinin al'ada ko bata fara ba ta fara to wannan farawan nata kuma yanzu da ta wuce tana cikin halin jinin al'ada ko ba ta cikin matukar ta balaga to tana cikin wanda in ta wuce ta gaban mai sallah take bata mere ne sallah kun gane magana da kyau ko da haka yace mururul mar'ati albaligha aw himar ko kuma jaki jaki jama'a in ya wuce ta gabanka to sallah ta baci dole ka yanke sallar in dai ba sutura jazakumullahu khairan awil kalbil aswad ko awil kalbil aswad ko kuma bakin menene kare dan an tambaya annabi ma balul kalbil aswad min al ahmari faqala al kalbul aswadu shaytanu ko al kalbul aswadi shaytanu me bambanci tsakanin fari ko jan kare da bakin kare sai annabi ya ce bakin kare menene shaidani ne yana tare da shaidani ne shi yasa aka ce idan shi ya wuce shikenan kenan da kana sallah sai farin kare ya wuce ko jan kare ya wuce sallaka ta ɓaci a'a bi nafsi hadithi rasulillah an gane maganar da kyau ko bayna yadayil musalli a gaban mai sallah a duna maudu'i sujudihi matukar a bai kai abin nan banda gurin menene ɗinsa sujudarsa ina fata ana fahimta sai ce liƙaulihi sallallahu alaihi wasallam saboda annabi ya ce idan qama ahadukum yusalli idan ɗayan ku ya tahi yana me yana sallah fa innahu yasturuhu idan kana bayna yadayhi mithlu akhiratir rahl abin da yake masa sutura shine abin da zai sa a gabansa wanda ya kai tudun sirdin menene doki fa idza lam yakun bayna yadayhi mithlu akhiratir rahl idan ya zama abin da yake gabansa wanda ya sa ya sitira babu shi wanda ya kai kwatankwatan sirdin doki babu wannan a gabansa fa innahu yaqta'u salatahu alhimaru matukar ka zo kana sallah baka sa sitirar da ta kai tudun sirdin doki ba in ji annabi muhammadu to abin da ke yanke sallar ka abu na farko shine jaki wal mar'atu haka mace in ta kai ta balaga wal kalbul aswadu da kuma bakin menene kare alkalbul aswad da bakin kari an gane magana da kyau ko a wannan shi yana daga cikin abin da ya kamata mu fahimta cewa ana buƙatar a sa sitira a gaba lokacin da aka zo sallah to mun karanta da ku a baya yasa yana da kyau a dinga bibiyar abin da muka karanta a baya saboda wasu abun sukan dawo a wasu babuka mun yi magana kan cewa lalle abin da ake so a saka na sitira hine ne kwatankwacin tudun sirdin doki amma idan abin bai kai haka ba babu laifi kuma mun yi magana kan cewa sitiran nan ana yin ta da filan nan kana iya yin sitira da fila kana iya yin sitira da mutum a gabanka ina fata an fahimta kana iya yin sitira da bangon me bangon masallaci ko bangon inda kake sallah ka matso ta yadda idan mutum ya zo zai shiga tsakaninku ka tare shi mun karanta waɗannan duka da ku ko to wannan karatun har yanzu ne ka ɗauko shi ka sake loda shi akan wannan da muka yi yanzu na fata an gane magana na yawwa mun yi kwatance ma jazakumullahu khaira muka ce wani lokaci annabi zane ma yake yi sai ya zamanto shi ne sutura ta iya yiwuwa inda kake babu inda abin da zaka ballo ka zo ka kafa ko wani a makamancin haka an gane da haka in kai zane ma yana iya ɗaukar wannan sutura din wanda ya zo zai higa tsakaninka da zanen a sai ka hana shi kuma muka ce a idan kana sallah din da sutura a gabanka matukar dai ba a zo aka higa tsakaninka da sutura ba misali kai ne nan sutura ka ce nan in dai ba ta nan ba kowa zai wuce ta nan ba ruwanka da shi kowaye ne in gungu za su wuce ba abin da ya dame ka da su sannan mun yi magana kan cewa tazara tsakanin suturarka da wanda zai mai wuce ta gabanka ma'ana idan misali baka sa sutura ba kuma wanda zai wuce ta gabanka yana nesa da kai muka ce ba zai mai ba ba zai yanke maka sallah ba har muka kawo cewa ya zama a daga inda zai wuce ya zama ya wuce daidai inda za ka ɗora menene goshinka misali kana sallah anan sai mutum zai wuce ta ba ruwanka da shi kuma bai yanke ma sallah ba ina fata kuna fahimtar magana amma in ya matso zai bi ta gabanka har ya kai matakin inda zai wuce kamar gurin ne zaka sa menene to a nan ne in ya tabbata ya wuce su waɗannan abubuwan da aka lissafa in sun wuce ta gurin sallah ta baci kuma a nan ne aka ce ka menene ka yaƙe shi har sai ka hana shi menene wucewa jama'a kuna fahimtar magana da kyau ko Allah ya sa mu dace Allah kuma ya ganar da mu Allah ya sa albarka a rayuwarmu Allah ka sa aljanna ta zama komar mu za mu dakata a nan saboda kurewar lokaci abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada wanda muka yi tuntuɓan harshe ko karancin ilimi ko bincike da ni da ku subhanahu wata'ala ya yafe mana kafin mu kwalkwale mu tsaya akwai wani bawan Allah da ya kamata mu shigar da addu'arsa jama'a saboda muhimmancin da take da shi dangane da a mu'amalar mu da shi da ko mu'amalarsa da wannan guri namu a aiki ne aka fitar wanda ya kai na kwatankwacin naira miliyan ashirin kuma wannan aikin shi kwararre ne akan wannan aikin gogagge ne akan wannan aikin to an kira shi ya je ya ba da lissafi to galibi za ka samu irin waɗannan ayyuka a akan sa mutum biyu ko uku ko hudu su je su ba da estimate to shi wanda aka bawa zai dubi wanne ne wanda zai ɗan fi masa dama dama ko a sai ya ainihin wato bashi ya je ya yi wanda shi kuma zai yi ƙoƙari ya yi aikin yadda zai zama ya yi kyau kuma ya samu ɗan wani abu a ciki tunda aiki ne na contract kuma musulunci ya halatta irin waɗannan to ya je ya ba da lissafi dai yanzu yana jira kuma yana daga cikin mutanenmu wanda ya dace a ce musasha addu'a ubangiji maɗaukakin sarki ya tabbatar masa da wannan aiki idan alheri ne gare shi da addininsa da rayuwarsa idan ba alheri bane ba kuma ubangiji ya kawo masa inda alherin yake e mu ba yan do or die bane e ka san akwai wanda su kawai a ce a dole sai a'a kawai in alheri ne ga rayuwarka da addininka da iyalanka da mu kanmu da ka turo mana to ubangiji ya tabbatar maka da alheri in ba alheri ba ne jama'a abin da ba alheri ba ko ba alheri ba ne ba fa ko da ka ga ka same shi wallahi in ba alheri ba ne matsala ce gare ka to in ba alheri ba ne Allah ya kawo masa wanda yake mafi alheri so duka kuma muke wa junanmu addu'a akan duk wata buƙatar mu in alheri ne Allah ya biya mana in ba alheri bane ba kuma Allah ya canza mana da abin da ya fita alheri so Allah Allah ya dace da mu assalamu alaikum wa rahmatullah kuma muna so yan uwa da suke sauraron mu over the internet su saya mu saka wannan bawan Allah a wannan addu'o'i da kuma